ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurin markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada birnin da magaran yau muna talata 21 ga wata na 21 ga wata na jumadal ula hijira shekara 1437 wanda dashi da ɗaya ga wata na uku shekara dubu biyu da goma sha shida yau za mu yi darasi na hamsin da shida a wannan littayi alwaje fi fiƙe sunnatuwar kitabul aziz darasi na hamsin da shida yau insha Allah za mu tashi bayani akan aljumu'a abinda yake da alaka da juma'a to ganin cewa ya aka ce juma'a wata rana ce sananna ga musulmi duk da cewa rana ce mai girma a dukkan wannan addinai abu ne sananne illa cewa mu Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka na dukkan wannan rana a ranar sallar mu ta sati idin mu na sati a kayan nan ganin nan ya fara da kurin magana ta wajibcin na so in ambaci ruwaya ko da guda ce cikin matsayin wannan rana wadda muke magana a kanta za mu magana ta rukunanta da sharuɗar da insha Allah shi na ɗauko cikin sunan abi dawo ko in sayi na abi dawo za mu karanta ruwaya ta abu huraira radiyallahu anhu wanda yake hudun matsayin wannan rana kamar da ya zo a wannan dutta da sunan abi dawud an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ولد وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا للجن والإنس وفي ساعة لا يستهدفها عبد مسلم وهو يستجي يسأل ذا حاجة إلا أعطاه إياها قال كعب ذلك في كل سنة اليوم فقلت أي أبو هريرة بل بل في كل جمعة قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ثم لقيت عبد ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستهدفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلي فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا يستجر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال فقلت بلى قال هو ذاك abin da ke ruwa da Abu Hurairah radiyallahu anhu ya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu yawmin tal'at fi shams yawmul jum'a yayin wuni wanda rana ta kullo a cikin shi shine ranar juma'a sai ambato irin matsayin wannan rana ta juma'a ya ce fi yi kulika adam a ranar juma'a aka halitta annaba adam wa fi obi a ranar juma'a aka sabkar da adam daga sama zuwa kama wa fi tiba alai a ranar juma'a dai aka amshi tubal annaba adam alaihi salam wa fi mata a juma'a kuma ya mutu wa fi taqumu sa'a kuma a ranar juma'a za a tashi kiyama yake cewa Allah sallallahu kuma min dabbati babu wata dabba wani abu mai tafiya saman kasa babu wata dabba ila wani musikhatu yawm al-jumu'a sai tana shurare tana jira idan juma'a ta yi min hina yusufi tun daga hudawar rana suna jira yaya za ta wakana hatta ta da shamsu shafaqar masa'a ko duk dabbobi in juma'a ta zo suna cikin tsoron shuraren yau ne ko ba zai ba suna haka saboda tsoron ka a ce ita ce ta karshen saboda tsoron tashin kiyama yace wanda ko aka illa jinn wal ins sai mutum da aljani ba ko aka su ne ko aka wafi sa'ar a wannan rana ta juma'a akwai wata lokaci wata sa'a wanda wannan sa'a lalata jikuwa abdul musulmi babu wani bawa musulmi da zai yi dace da wannan sa'a wa hulu sai bi iya sallah ya sa'adu da hajjata iya roƙon Allah wata bukata illa a kawuliya sai Allah ya biya mai wannan bukata a wannan juma'a wannan sa'a take in dai bawa ya dace da ita to duk abin da ya roki Allah Allah zai bar shi kala ka wannan ruwaya Abu Hurairah ke kai maka Abu Abbas cikin wasu kan musulun cikin malamai na al-kitab iya ba ka abu labarin abin da zai faɗa kan wannan wuri sai anan da ya zo nan sai ka abu labarin shi shi Abu Hurairah zalika fi kulli sanati yawm wannan sa'a a shekara wuni guda ne a duka shekara a juma'a guda ake samu wannan lokaci sai abu da ya fa qultu bal fi kulli juma'a a annabi ta duka juma'a shi ka bula abara abin da shi ya ce a shekara ne shi abu da ya annabi ya ce dukkan juma'a sai a nan a kaba ba kaba ba ya koma da taya taura ita nan fatar an ka'abu taurata sai ka'abu ya koma ya dauko a taurin shi idi ba wajen wannan fata Allah ta magana sa'a juma'a da ya karanta faqal sadaqa annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya gaskiya kenan haka kin dai a dukkan juma'a anan Abu Hurairah yake bayan mun kare wannan hira da Ka'ab al-Ahbar ثم لقيت عبد الله بن سلام هنا قال babban malamin dan ya ka a basu ilimi ka a mutu a taura sai muka gamu da abdullahi bin salam in ji abu huraira da muka gamu da abdullahi bin salam fa hadartu bi majalisi ma ka'ab sai na bashi labarin yanda muka yi da ni da ka'ab da aba na bashi labarin ruwaya ta sallar ta al'umma ya ce mana a shekara ne amma daga baya ji ba a taura ya ce annabi ya gaskiya haka ne a dukkan juma'a yace anan faqala abdullah bin abdul salam sai abdul salam sai yace kada alimtu ayyat sa'ati na san salai ni da shi kuma yake cewa Abu Huraira shi ka shi Abu Salam Abu Salam ka cewa Abu Huraira yace ni na san ma ba magana ba juma'a ya juma'a ce ƙara ilimi har ma na san a juma'a a wani lokaci na san ma a juma'a wani lokaci ne sai ya ce a nan abubuwa ya ce mashi fa'akazin ne biya to ba Allah ba ga mana tun haka zuwa lokaci ne ga ya mana wani lokaci ne na wannan sa'a wadda take da istijabar addu'a فقال عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام سيتي مع ابو هريره هي اخر ساعه من يوم الجمعه ساعه تكرشه تون الجمعه sa'ar karshe ta wurin juma'a kiran sa'a daya kayan rana ta fara domin akwai ruwaya a ta tafsir abi dawud da ta bayanin wurin juma'a sa'a goma sha biyu kenan sa'a ta karshe ta wada rana Haka kenan daga wudu alfajir zuwa kenan la'asar kenan wudu ko to aya ta sa ya kawo magana a goma sha biyu a wurin juma'a a goma sha biyu kenan sa'a ta karshe ta wada wa rana ta ranar juma'a ita ce a wurin juma'a ma wannan shine lokacin da yake dacewa da wannan sa'a ya ji abdullahi bin salam sai a nan da ya gaya ma abu huraira haka sai ce fa kullu abu huraira shi kai shi kai wannan bana huraira yace sai na ce maka abdullahi bin salam kai kai ayatul sa'atin yawmul juma'a ya ya za a ce sa'ar ƙarshe ce ta wunin juma'a alhali wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yusabiqu abdu muslimu yusalli alhali manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce ba bawa da zai kadari ba bawa musulmi da zai dace da wannan lokaci iya sallah to ba ka iya roƙon Allah kan wata bukata sai an bashi alhali wa tilka sa'atu la yusalli fiha kai sa'ar da ka kawo ai ita ba a sallah cikin ka ce sa'al karshe ta wurin juma'a so na sallar salama ya ce a maganar bawa iya sallah ba bawa musulmi da zai dace iya sallah da roki Allah wata bukata sai an biya mishi kai kuma ka ce sa'al karshe ta wurin juma'a ita kuma ba a sallah a cikin wannan lokaci kina wajen faɗa na kina ko ƙarshen lokaci da a nan fakala abu da islam sai yake ce ma abu huraira Allah bai kula rasul Allah bai kula rasul sallallahu alaihi wasallam shin in ka faɗi wannan shi manzo sallallahu alaihi wasallam ba ya ce ba shi annabi sallallahu ba ya ce ba man jalisa majalisan tajiru sala duk wanda ya zamna a wani wuri iya kiran sallah to shi salatin iya cikin sallah a kasar shi ayi sallah ba ko ruwa ba kenan in kuka da yace tun da zama kenan ka zo ka kana jira kenan ake zama ake na azkar ana jiran magariba kenan zama ka kana jiran magariba duk sallah kake ana jiran magariba kenan ana wurin da eh wai mai kauya kenan wannan shi ake mahimmancin dama ko ruwan kasar waya ta cikin sai musulmi sauransu annabi sallallahu ya magana duk wanda ya zamana a wani wuri iya jiran sallah iya iya sallah ne kuma da kusa da mai addu'a la magallu la marhamu hayya hayya hayya sallah kai ko kenan kenan wannan magana tana na aurenta wannan karshe shi ne ake cewa cikin ruwayoyi akwai maganganu da yawa na wannan sa'a ta wannan juma'a amma ce magana da ta kai wannan ita ce ta ƙarshen sa'a ta wurin juma wannan shi ne abinda ya tabbata kan wannan magana illa abin da abin shahar mutane sukan cikin abin suke kawa a ce a yi sa'a bayan zaman hudu ba na tsakanin hudu ba biyu wannan ce babu magabaci ba ruwaya ba aiki magabata yin wata addu'a wai a zaman farko na salima amma sai ta fi ce babu shi ma kuma cewa lokacin wai wurin addu'a ilimi ya zamana tsakanin kuma wurin addu'a sai cikin aikin magabata yin wannan addu'a duk da cewa wuri ne kuma magana kai ba dai amma dai wani ba a kai shi kai cikin aikin salaf yin tsayawa da wani wurin addu'a inda mai ya zama su da farko kan yadda ta zama idan kun tuku da ke tashi ba na abin da ba har za a addu'a wurin to wannan shi ne kenan a takaice wannan a nan da ya gaya mai wannan da Abdullahi bin Salam jama'a Abu Huraira Allah sallallahu alaihi ba ya ce ba duk wanda ya zama a wani majalisi iya jiran sallah a cikin sallah yake har ya yi sallah qal fa qultu bala na Abu Huraira yace ma yace ma Abdullahi bin Salam eh haka ne qala huwa zaka wannan shine lokacin daga da kake na mas'ala ta fadala ta wuni juma'a kina wuni ne mai mahimmancin gaske ga musulmi kuma da su ma sauran addinan shi aka ba su doka ranar sallah sai suka yi zaɓi sanka wani da su budu yahudawa a kidan su Allah ya wara abinta ya wara abinta sama da kasa cikin kwana kwana shida da yi ya wara lafi wai suka ce subhanallah bakin su wai sai ya huta da su su ma suka kira su da nan su kuma da zaru su kuma su a tun da Allah ya fara aiki ranar lafi to mu za mu huta a ranar lafi wannan duk ra'ayi ne mu Allah na kan Allah wannan muwafaqa muka dace dukan wannan rana a ranar sallah to yanzu magana da zai shi wani malamin zai yi sai shi kun kai tsaye maganar hukuncin wannan sallah yace al-juma'a juma'a yace shuhudul juma'a ta fardu ayn ala kulli muslimin illa khams halarta da zuwa sallar juma'a farilla ce ta ainai fardu ayn akwai fardu kifaya fardu ayn abinda wani zai doke maka fardu fardu kifaya kuma abinda in wani yayi misali yanzu misali sallah ta gawa wani zuwa jihadi abu ne na wanda wani in yayi ya ci wurin ka shine fardu kifaya mata fardu ayn abinda sai kai kai ba mai wani bai doke maka yace halartar zuwa sallah ta juma'a farilla ce ta ainihi wadda ta hau kowa dukkan musulmi banda mutum guda biyar mutane guda biyar ne ba ta hau kansu ba abdul mamalu aw mar'atun aw sabiyun aw marid aw musafir bawa wanda ake aka mallake shi bawa na wani iya da mai gida da kai mai gida ke bukata wani aiki zai ce wani aiki kenan ba ta hau kai shi ba dole bawa wanda aka mallaka amma muratun ko mace mace ma mata ma sallah juma ba ta hausa ba a wasafin ko karamin yaro kenan wanda bai balaga ba yaro an murai ko marar lafiya shi ma ba ta hausa ba aw musafir ko dan bulaguro shi ma juma'a ba ta haushi ba sai kawo kala dawo ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya li salati yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dhikrillah dhalika khairun lakum in kuntum ta'lamun ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi suratul juma'a ya ayyuhal ladina amanu ya kuma imani إذا نودي لصلاة يوم الجمعة إذا أخي كرا صلى كرا نزوى صلى نون الجمعة فسعوا إلى ذكر الله ويقوا غاوى سوى نعمة الله معنى سوى صلى أي قوا غاوى معنى وأمة كرا وتهي معنى كتهي زوى وان كرا أكم كنا مغانا أبت الله مغانا مغانا صلى وذا الرباع وبرك لي من شيء أكا أنفتا ba na shi kadai ba don shi ne a zamanin da suna tsakan shagala da kasuwa shi ne mun dai lokacin hankalin mutum aka ce ku bar ciki wannan an ce bambancin musulunci sauran addinai su sauran yahudawa a taru duk Allah sai haramta musu addinin su a wannan su su ba a komi a yahudanci komi haramu ne illa ibadan Allah kurin amma duk wata mu'amala aiki hidima ran ran surdu haramu su kuma nasaru duka wani aiki ran layi da aka haramta amma mu a musulunci lokacin da aka yi kiran sallah ne na farko da ke kasa daga na asali sannan zai kasa cikin juma'a kiran sallah wanda aka sani a shari'a wanda ya zo a ƙur'ani shi ne kiran sallah wanda idan an yi shi wanda liman ya zo ya shigo masallaci ya zamna a kan mimbari a yi kiran sallah shi ne asalin kiran sallah wanda aka shara'anta a an gasa kiran sallah shi ake ne ƙur'ani shi ke ne wannan na biyu za mu ce na wajen harawa wanda ake a farko ya zo ta wasu dalilai wanda masa'ala ce wanda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya sai ya shigo masallaci ya zamna kan mimbari ladan ya tashi ko ma ba ta tashi dan a sama suke su ba su a ciki na ma matsala ce daban zaman kanta yin kiran sallah a cikin masallaci asali a waje ne a sama nan wasu na kawo ai da suka lalace ka su kuma sun masu faruwar suna ce a suka ma albani cikin wanda duk ta na shi ne na yajubtun nafi'a ya kawo na masalar cewa me zai hana a ci riba biyu a yi sunnar kuma a yi aiki da ci gaban zamani da magana ne ne ya ce me zai hana a yi wajen kiran sallah a kan a sama me zai hana a sami kuro a can yanzu ce abin da ke bayyana a gidi yau idan an ware kiran sallah masu yi a ciki ya ka kuke ba kawa ya kare bai da shi ana cire wutar lawa shi kenan idan ka ganka ba ka amma shi inda a sama ake yi kenan ko da an cire za a ci gaba da ballagar da wannan sunna yan kusa idan muna magana ko ka mu cikin adam ba kaza ba ko mutan ko nan wuri kaza muna wani abin da yake da kuma cewa to ko wannan kaza ba ko muna magana abin da abin yake ba da mu muke ba ba mu muke tara ba muna sa kasu wala ba mulki shari'a ba ana aiki yaya a aiki addini kaka damu nan haka ake nan haka ake ba muna magana asalin abu a tushe na addini ga jizo iya an kaba kai wani zai in magana nuri ake kenan ka abu ba to ai mun nan aka ce kaza kenan a ruwa mu da nan muna magana abin da yake ka'ida asalin abu ga yanda yake eh kenan yace me zai hana a yi biyin domin ce asalin medo kiran sallah a cikin masallaci wannan daga wannan shubha ce me shubha ta kawo yace Abdulmalik bin Marwan bai cikin wanda ake koyi a cikin magabata bai cikin wanda za su kawo wani abu sunna cikin addini shine me yawa kana ana asali muna muku magana ranar asali abu ce magana tushen abu na kasar in zo na juma'a sai ya hau mimbari ya zamana ladan ya tashi kiran sallah ai gudu ba haka ya bar duniya abubakar da haka ya zo ya ƙare ya bar duniya kan hajjibanci umar bin khattab radi da anhu shi ma akan haka ya zo ya bar duniya ya ƙare ya koma ga Allah shekara ya kuma koma sha ko sha haka ya bar duniya usman bin affan da ya hau shi mai usman bin affan da dalilin shi ana kan gauta mishi shi ya ga in lokacin mutane suna shagala an fara yawa suna shagala a kasuwa zaura ta madina shi ne in lokacin sallah ya yi zawal sai ya sa wani sai ya je can sai ya musu kiran sallah a lokacin kiran sallah kana don me su wannan bai kai musu su shaka da ka sai umar usman ya sa ake kiran sallah a can zaura in lokacin zawali da sanar da lokacin sallah shi ne kamar albashi wannan littafi yake magana cewa a cutar nafiya to yanzu ya ce me mas'ala haka wata mashura me mas'ala a yanzu ka azumu galas ba wani ta nan bai bai zikirin sallah din zaki na biyu shi masu akwai wasu kawowa ai an kai bayan ce to sama shi ne bid'a haka sa kare kare usman bin affan ya cikin hadisi eh usman bin affan bai bid'a tabbas amma usman affan shi yayi kiran sallar biyu a masallaci bai ba bai ba magana magana ba madogara ba shi usman affan a can ne yasa ake yi ittifaqan shi bai kawo ba shi masallaci ya biyu don kamar da kuma magana usman bai alaka da magana wannan usman bin affan a can ne ake amma inda Allah da yake yi yana manzo Allah bar duniya Umar ya Abu Bakar bar duniya Umar bar duniya haka ibn Affan yake kiran sallah guda a masallaci sai ya zo ya zamna sai kiran sallah guda haka Usman bar duniya Abu Bakar ibn Marwan bayan bayan sama shi kadari da nawo shine a lokacin shi kuma da ya hau shi kuma canjin da yi sai ya maido wannan na zaura ake yi a saman masallaci kuma in liman ya zo a yi guda a gaban shi suka ce nan ma ai wata ce daban asali kiran sallah ba a san shi ba a cikin masallaci me ya kawo shi ciki shi ma kawo shi ciki ce ba suna ba ce ba ta kawo shi ba manzan Allah ba ba sabai suka yi ba shi ne ya tsoko shi ya maido shi nan wuri to mu a yanzu ana kawo hujja da lasifika mai kuro a cikin masallaci shi ne ake a cikin masallaci amma matsalar sananna ce an aka yi kufir kowa san ya tsari zai da hannun bisan ma mai manara ma mai yawa sana son masallaci kamar wanda wasa ba wasan masallaci alhali muna da ladanai wallahi wanda da suke masauki zai kiran sallah daga nesa unguwar gari kun bar ba da sarjin kenan inda za a wani abu inda za a yi za a wani mutane ta wurin kai da wahala da wahala koma ka abu inda zai yi me zai cutar da mu ko ya cutar da ku cewa a yi a sama ladan ga mai kuran shi kuma ga iya sama wanda ga ayyukan firma kun ci gaba zai yi ma kar gobe inda za a yi haka da ya yi to sai yanzu muna maganar wannan ayoyi ne wannan aya da ya kawo take tabbatar da cewa kenan wajibi ne in aka yi kiran kenan mu a musulunci kenan an hana dukkan wata mu'amala ta kasuwa duk wata mu'amala da ba sallah ba daga kiran sallah wannan muke magana na asalin wanda jima'i ya zo daga wannan kiran da zawon iman daga shi ne aka haramta duk wani aiki da ba sallah ba har yanzu zuwa ƙarshen sallah إذا وجدت هذا من يوم الجمعة فسأل إلا ذر البيع بيع ليش هو ذاك الصلاة والأكل في الأكل نعم ترشون ولا آية آية تا وذر البيع كبرك سوا فسأل إلا كنت يزوا جاء فتعالى وذر البيع كبر سيد سيروا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون yin haka shine mai alkhairi gare ku in kun san abin da yake ciki yace fada kuɗi talatu wata shi filatu wata kuma mutar lafi ko kuma kula in an tsari nan da an rula wata shi filatu kuma kowa ko da an hana hana kenan mu a musulunci daga kiran sallah zuwa sallama ne aka haramta wani abu ana tsare sallah kuma an ba ku dama wadda ta an hana ku ku ta yi sama kasa ko da madara ta Allah kenan an kace ku ne ba umarni bane ba da kowa sai kasuwa da wani abu ne aka hana hana fasa wa da zikrin da zurbaya an ku ta yi zuwa sallah ku sai darwa to yanzu an kai sallah ku ta yi cikin kasa an ba ku dama da da aka hana hana ku je ku shiga da ku sai mu a musulunci kun suka lokaci da kadan kurin zawon bi man sallama shi ne aka hana wani mu'amala su kun sanar da ne duhudin gaba daya Allah ta yake وعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد المملوك أو امرأة أو سبي أو مريض wannan ruwaya wadda Abu Dawud ya rawaito haka Imam Tirmidhi haka Imam Bayhaqi haka abin da zai wannan tabbata wannan ruwaya kenan sai Ibn Shihab ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-jum'atu haqqun wajib juma'a wani haƙƙi ne wajibi ala kullu musulmi akan dukkan musulmi kuma yayi da shi jama'a a jama'a ba mutum ba illa arba'a sai mutum kudi ne anan wannan ruwaya aka dauki mutum kudi ne aka dauki bus bai wajibi akan su abdul mamluk bawa wanda yake an mallake shi a murajin ko mace a wuce biyu ko yaro karami an mare da kuma da zai wannan ba ba ta hausa ba nan mun ji hudu ko mun kuce ta biyar ko to ga ruwa ya kawo ta wata biyar wa an ibn umar ita ma wa imam Abu Sarku din ya tabbatar da shi wa an ibn umar wa an ibn umar anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laysa ala al-musafir jum'a Allah ibn umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu juma'a ga matahi ko kitan bulagu ba juma'a a kan shi ke wannan su ne nan ya zo aka ɗauke musu juma'a mutum guda biyar ko kalan mutane guda biyar to nan an yi maganar wa'annan an ɗauke musu amma inda za su je su yi juma'a su ta yi wajibci ne ba su ba dai amma bawa ya je juma'a mace ta je juma'a yaro ya je juma'a mara lafiya ya dage ya je haka dan bulago ya samu ya samu damar juma'a juma'a kowanne ta yi illa ba wajibi ba ce ba a kai shine kuma magana sai wannan shine magana ta abu ta matsayin wannan sallah cewa wajibi ce farzu ainihin sai alhassu alaiha zaburarwa ko kuɗaitarwa a kan yin juma. Ana bi wa rai da rabiyar la'ana, an nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ightasala thumma ata al-jum'ata fa salla ma qaddara lahu thumma anfa hatta yafruga min khutbati thumma yusalli ma'aha فغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام وأن رواية الإمام مسلم يروج ابن ماجه أبو هريرة رضي الله عنه في سوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من اغتسل ثم أتى الجمعة دون بيوانكا كنا الجمعة كما يجي ولم صلى الجمعة فصلى ما قدر له يصلى أبدا أكدر مش shaka shi ne a nan nafila wadda ba a kayyade wata mutalaka ba a kayyade ba raka'a nawa za ka yi wace wannan wani juma'a gaba ɗaya hatta daidai ne aka ta zawal lokacin aka aka ba da damar yin nafila kun ba tare ba da kayyade adadi kaza ta fasalla ma kujira lau shaka wani juma'a imma ya ta nafila ko karatun alkur'ani ko annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi ma shi dai kana da dama kai ta abin da cikin wannan ko sallah ko nan babu kayyadewa ta sallah kaza raka'a kaza a kana iya sai kurum yace kina wanda ya wanka ya zo juma'a ya sallaci abin da aka kaddara mishi ثم أنست كما يشو أو جنب hatta ya faruga min khutbati har liman ya kare guduba ka shurara thumma yusalli ma'ahu kuma kai salla tare da liman wanda ya haka ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati al-ukhra za gafarta mishi tsakanin wannan juma'a wanda ya da juma'a mai zuwa hadda ɗan gyara hadda gyara ko a fi zata iya da madala ali na gyara ɗan kai kai na kwana uku eh kwana goma ke eh kana da kwana goma wa an wata ruwa da ban da kabu wani rajin anu ita ma wani imam muslim ya ruwato haka imam tirmidhi ya ibn majah yace wa an wa an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أبو رضي الله عنه يتوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الصلوات الخمس صلوني قداد والجمعة إلى الجمعة الجمعة هو الجمعة wa ramadan ila ramadan daga wannan ramadan kin zuwa wannan ramadan ko inda wa'annan ayyuka mukaffiratu ma bainakun suna ma kafara kinan kankare ma zunubai wanda suka gudana tsakanin azhur da asar magariba isha isha asuba haka tsakanin juma'a zuwa juma'a haka tsakanin ramadan zuwa wannan ramadan amma wannan ya ce zashtu ne ba da kaba'i an aka nisanci manya-manyan kabira ke mashi na fadala ko azabarar da kai da roman da ake samu na sallar juma sai a ta'azirun min at-tahawul biha tsoratarwa game da wulakantar da sallah ta juma rashin kulawa rashin kulawa da ita sai alkashin wannan sai kawo ruwaya wadda imam muslim ya roto haka imam musa ya kai bin majin an ibn umar wa abu hurairah abu hurairah abdullahi bin umar da abu hurairah wannan guda biyu annahuma sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ala a'wad al-minbari da Abdullahi bin Umar da Abu Hurairah sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya wani iya wannan magana akan itacen mimbarin shi iya cewa lanayyanna aqawahun an wada'ihim al-jum'at aw la yakhtibanna Allahu ala qulubihim thumma la yu'minuna min al-ghafilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani magana kan minbari iya cewa la zayyana aqwa an wada'im al-jum'ah lalle mutane sa'adu su hasa bar zuwa juma'i zuwa juma'a ko ku hasa barin juma'a aw da khatiman Allah ala qulubihim ko Allah ya rihe zakatan su rihe zuciya da kasa daukar kalgari da wasu astuwa tawazu azuwa bata jin wa'azu arihi take yace idan aka rihe zuciyar thumma la yakununna min al-ghafilin za su zamanto daga cikin gafalallu ya zubi ana wala ana wala tsari daga cikin tahajiyar da ya yi nan ma ya kawo ta ruwaya wadda imam muslim ya rozo aka ibn majah ya ce wa ana abdullah ana ibn umar أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرص على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم عبد الله بن عمر يقول أنه صلى الله عليه وسلم يأتي يا وانا ما قالتي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة أنه صلى الله عليه وسلم يأي مغانا كمتاني وإن تسكي برم زوى الجمعة yace laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas na himmantu kina so in umarci wani mutum yawa mutane sallah liman kuma ne kuma in koma gida ga duk wanda bai zauwa thumma uharriqu ala rijalin in je in kona gidajen mutanen da ya tahaddafuna anil juma'ati bitan wa'anda suke kin zawa juma'a mana in kona gidajen su mana uharriqu bitan in kona gidajen su saboda laifin zuwa wa ana abi da shi'a al-tamri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمع تحاولا بها تبع الله على قلبه سبحان الله وأن روى أبو داود يا روتوتا حق إمام الترمذي حق إمام النسائي قبل ما جاء يسكسنا ربع دفك أنك وتا أنه صلى الله عليه وسلم يقول من ترك ثلاثة جمع دون ديبال جمع أخوك أجيري min gairin uzurin ba tare da uzurin komi ba a man taraka tarata juma'a ta hauna biha duk wanda ya bar juma'a uku dan rena ke ba ko ba illa komi kurin rena abin rishin ba a kan kima taba Allah ala qalbi Allah yana rike zuciya subhanallah wannan ruwaya abu duka suna raba sun kawo ta kenan abu dawud nasa'i tirmidhi ibn majah sai kuma wata ruwaya wa an usama bin zainai an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka thalatha jumu'at min ghairi udhr kutiba min almunafiqin wannan namu tabarani aka ibn majah ta wato ruwaya usama bin zainai ke cewa Allah sallallahu alaihi ya ce duk wanda ya bar juma'a ko bar da ya bar juma'a ba ko komi haka kura kutuba min al-ghafilin munafiqin za a rubuta shi layin munafikai in ba da da komai kabarin juma'a uku za a saka layin munafikai Allah ke wannan shi ne tadir kenan tsawatarwa ko kashe game da barin sallah ta juma'a sai waqatuha lokacin da ake ita sallar juma'a dan komai iya da lokacin lokacin da ake ya ce waƙatuwa waƙatun su wata juzu kabalar lokacin juma'a lokacin sallar azu kuma ya ce ta ma hadinta a yi ta kahin lokacin azu juma'a a yi ta kahin azu ta yi wata shi wata shekara wasu ‘yan uwa wasu ‘yan uwa cikin hada suna a Najeriya na kuwa Kaduna ko zare ne? Asar su ne, a zare ne. Ganin karanta wannan ababe kuma suna so su yi abin aikace, kan kullum yin abu aikace ya yi zari. To da suka yi aka musu ca kuma matsala ta yi hada malaman su aka musu ta hada ‘yan uwa ma mataki da guda aka musu ta kamar tun da ake kamar su yi wasu gidaje sabuwa ina ga ranar da aka mutu na uwa ya yi bayan aka bada wasu gida aka so auna suna da cikin suna gaba daya su sun yi ne duk da abu ya tabbata ba a tawaye amma karantarwa ce a san abu a kan baya a kashe ba ba da wuya a gane ina kokare tara ne ko takwas ne suka yi ta kai tara kai tara kai tara kai tara karfe tara lokacin idi to yanzu dai a nan a takaice abin da ya kawo kan wannan hujja biyu magana da ya wani lokacin da lokacin azur ya ce amma ta halitta ma aka yi ta kayan azur sai kawo hujja a takaice kan wannan magana an anas bin malik radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وأنا رواية والإمام البخاري يروته حكى سنن أبي داود والإمام الترمذي يجي اسأل سنن مالك يجي أن صلى الله عليه وسلم يا كتل شيئا صلى الجمعة حين تميل الشمس لوكة درانا تكركتا تكتشيا كينا لوكة الأصبح وانا كينا كو sai wa an jabir bin abdullah kuma ta ruwaya daga jabir bin abdullah annahu su'il an mai tambaya jabir bin abdullah an mai tambaya ku zo na ruwaya ma musu ya rubuta haka ku shiga cikin cikin ruwan gani amma jabir bin abdullah tambaya mata kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-jum'a amma na sahabi tambaya yoshi manzon sallallahu alaihi wasallam yake sallatar juma'a yaushe yake yin juma'a qala sai jabir bin abdullah ke bada amsa cewa kana yusalli ya kasance yana salla kina yayi salla ya kare ثم نذهب إلى شمالنا فنريحها حين تزول الشمس يتي زعي سلة أقاري kuma mu tafi wajen rakunmu mu kai su su huta muna haka a lokacin karkatar rana daga tsakiyar sama kina an yi juma'a jini an kare suka zo garke su wajen rakunansu a daidai zawa nan shi ne gudun a takaice musamman ga wannan bayanai yan uwa cikin su mamar suna na labari rahimahullah ya kawo wannan mas'ala da saɓani wajen magabata an samatar su magabata saɓanin malamai magabata kan wannan al'amari kuma ya kawo rawoyi na sahabbai kan wannan mas'ala da wanda ma suka yi cikin magana karshe da ce kulasan magana wannan al'amari lalle abin da ya shahara aka yawan yi shine a bayan amma haka kirta wa gana kuma an yi kai da wani nan halici ne kowace aka yi tayi duk an yi wa yinta a lokacin zawal amma ya ce me zai hana wata ran a yi wannan wata ran a yi wata karkashin wannan da ke da soce ɗan uwa suka yi kenan akan matsayin karhar a takaice wannan shi ne zama ga dalilai masu kawowa na ɗauke juma'a ga idi saboda abin da ake a lokacin guda lokacin su guda kan wannan mas'ala ce sai zamu da zamu da shalla a gaba wajen in juma'a ta hadu da idi insha Allah yanzu da shi anan ko wannan ruwaye dan hadisi da mace zamu da ta shi da ta da da ce ya ta ta hadu kuran shi lokacin da na juma'a lokacin da wata amma ta hadu da aka yi kayan da ta yi shike al-khutba ko me matsayin ta kuma khutba a cikin kenan juma'a عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما يفعلون اليوم ابن عمر كان انقر واجب دبار الشيوة النبي صلى الله عليه وسلم ينا خطبة أرانا الجمعة ثم يخطب كما yana hutuba an tuma a tsaye su majalis kuma ya zamna in yi hutuba duba ya zamna su mai kuma kuma ya tashi na ibn umar yake gawa da kima labarin kama ya fa adulun kama yadda yawan sabon kama da ake a yanzu haka ake ya yi a hutuba hutuba a zamna kuma a tashi a ida kama yadda ake ci a yanzu ya ce wannan ita ake cewa wannan hutuba ta waiwa jibatun kuma ita wajibi ce limuwazabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa adam tarki ilaha abada sannan sallallahu ya yi dawoma kanka kullum bai taɓa juma'a biyu da ba mana kullum ya yi da da barka abadan bayan wannan kullum iyaye da bai bar da ba kuma ga fadar shi cikin sai bukai ko ruwa ya kan haka a cikin magazin iya cewa sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kenan koyi da shi haka yake bai bari ba kuma yace mu yi kamar yadda yake yi kenan ita ma juma'a da wajibi ne mata kuma magana kenan sai ce hajjiyu salama fil kutub karantar wajen kudu salama a cikin kudu ba yaya ne abin da ya yake a cikin kudu ba duk da akwai matsalar ɗaukar sanda a rike sanda wajen da akwai wasu ruwayoyi na maganar sanda da ita addini ya tsaya sauransu da wanda ba su da inganci amma ya tabbata annabi da salama ya yi sanda a lokacin hudu abin da ibn qayyim ke tare mu Allah yace eh ya tabbata annabi sallallahu salama ya yi sanda a wajen hudu amma ce wannan kahin yayi mimbari yace ba a samu ba a bayan ya yi mimbari ya rike kenan asali ya yi ya zahar wasu kan wajen hujja rike da kenan ake rikewa da akwai ruwa ya rike kun ba da haka amma shi suna ya kada ne abin da aka bincika ne aka gano cewa ya yi wani abu ne kahin ya yi mun da iya yi mun ba a aka kahin mun bari da ya mun bari kenan bai rike ba aka shi ake irin wannan dan wani ya yi ba a cewa wannan bid'a ce ta kanta yin nata aka rike sanda kan wannan magana wallahi ala yace kana sallallahu alaihi wasallam yaqul inna qura salatu rajuli wa qasara khutubatihi ma'innatun yusihi fatilu salata wa qasru al-khutba wa inna min al-bayan al-sihra eh yace abinda yake wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna qura salatu rajuli tsawon sallar mutum ya tsawaita sallah ran juma'a wa kasara hudubati kuma ya gajarta huduba ma'innatun min fiqhi alama ce ta fahimtar shi dadi yace fa adilu salata wa qasru al-khutba ku tsawaita sallah ku gajarta huduba wa inna min al-bayan sihiran daga cikin bayani akwai mai ɗaukar hankali kiran bayani dan da magana take ɗaukar mai ɗaukar hankali kamar da aka magana sihiri saboda sihiri abin da ciwo ma hankali to kina akwai mutum bayani da akwai shi hankali wajen yin bayani kudu ba wanda zaka zaka hannata da mutane ta nan me mas'alar tsawai ta sallah da gajar ta kudu ba za mu ga a yau sallar ta yi gajar ta haka kudu matsalar mutane a yau idan muka ɗauka nan ya yi magana gaidar da hudu ba alama ce ta fitowar malam sai mu diba a ɗaukar ma me yake karantawa a hudu ba na rikin kawai gajera kurin gab kalmar kalmar kalmar kalmar hudu a ɗaya umu shafi cikin na umu shafi take cewa ita ba ta ma har da ce kaf ba sai a juma'a a hudu ba a kullum hudu ba ya kasa kaf gaba ɗaya aljuma yake a ruwa yake tare kuma bayan wannan mun yi iya karanta sutul a'ala da sutul gashiya kusan kusa juma ke dan ka iya auna abun to yanzu malamai halin mutane dacewa da mutane wasu sake abu ake yi dan amma dai gaskiya magana haka abu yake son samu ne sallar da ya ci ba to illa mutane da zama iya an zan kai da yanzu kai awon jaji haka su ala da da gashiya kwarai za ka ce akwai damuwa kwarai ga mutane wani abin da yi ne an yi shi ya yi ba da an an yi illa rufiya iya wace za ta yi wahala ga mutane a yanzu an saba amma wajen kaka doki da yanzu kuka suka wasu malamai ma da sunna a kuraye da yawa za su yi duba tsoron awa guda maza Allah ga gaba shi dai wannan an san samun haka kamata وعن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا yace jamsul kamar ake cewa na kasance ina sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ina wannan salloli da shi ko ciki yace fa kan sadatu qasadan wa qutubatu qasadan sallar shi tsaka tsakiya ce babu tsawo da yawa babu gajartawa haka kutuba ma haka take babu tsawo da yawa kun babu gajartawa gajera ga waya tsaka tsakiya bai da bai wannan ya da ba kenan kenan wai a ce ma gajera kada ku da dan kuntuwa ka a shi ma dai sai ma girma ka tsake wannan ruwa da ta ga kai cikin wata ruwa ce ba sai na ne وعن جابر بن بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذ الجيش يقول سبحكم ومساكم abin da yake wannan ruwaya jabir bin abdullahi ke bada labarin yadda manzan sallar salama yake yin huduba halin yadda yake yin na huduba yace a lokacin idan yana huduba ce zakata imar rasa aina idan shi yana ja ya canza kira canzawa ya idan shi ya ja wa ala sautu ya daga murya ida shi ya ja ya daga murya wa shtadda qadahu ya hushi kace ya ga ya na yi zan hankali shi yace yanzu yake hudu ba ka annahu min zurje shi kamar wurin komanda ya sa sojina gaba ya ba komanda ma ku yi kaza ku yi kaza kamar yake ana yake ya tashi sai ya bada bada umarni wuta ko wani umarni da abin yake haka halin haka hudu ba yanzu yake daga murya ya canza iya magana sojina gaba sojina gaba haka yake hudu ba shi zai daga ce iya iya iya shi ya ja ya daga murya ya hushi ka annahu mun zurce shi kamar yana gargaɗi ga sojina rundunoni ya ki ita sabba abu ma ta fare ga bukan ga wannan gamu hayi sai ga sunan suna zawa ya zai ya mai kota duka hukun hada malace ne ga sun sun karo ka buka da malace irin wannan kamar da kuma ake ba ba mutane sojina shi wannan hadarin take ciki ga bukan ga wannan karo imma da bai imma da malace haka azab kai kenan ina hukumar kenan kwarai iya daga murya iya kaman ba da umarni ne kai wannan adalci ne sufure ne ki duba kenan akwai kuɗa kan kamar kasu na huja a yaro kamar kana kasu ba haka ba da nan kasu kamar kana kana da kitan kamar kana da kitan kana karanta ba haka ba da kada rubuci kidan kai kamar kana magana mutane magana kidan kai kamar kana mu'abba kun ga mutane ne akwai kan kasu kana kan kasu kasu haka haka ki rubuci shi siffa ce ta yanda na kudu ba ta mata yace wa kana sallallahu alaihi wasallam يشير بأصبعه السبابة لخطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه ولم يكن يرفع يديه إلا إذا استسقى يجي أنه صلى الله عليه وسلم ينادوني بالسبابة منوني أنا أقول بقى وإذا أمت الله هو الدعاء يجي يا مقلب القلوب ثبت قلبي ما حكى يا داني هذا بقى أنبع أتكلم roƙon ruwa ba idan yana addu'a a cikin hudu ba haka yake kuma mata Allah haka yake gurin shara yake ya Allah ya kaza haka ya haka yake ya da yace iya daga iya daga yatsa a wajen ambatan Allah da addu'a bai daga hannuwan shi guda biyu a sallah hudu ba sai inda yake neman shayar da kuri anan da ke daga وعن حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رو... بن رو... بن رعيبة بشر بن مروان على مروان على المنبر رأى عمارة بن رعيبة بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه شو عمارة بن بن رعيبة يا بشر بن مروان كان منبر ايه كان فقال قبح الله حسنا يديه da wani haka ta dan zai yi ba ko da shi kuma shugaba ne bane ya kan min bari haka haka haka eh tai eh kabba Allah kaman kace Allah wulakantar da wannan hannun guda ta Allah wannan wannan hannun guda eh Allah wannan da wannan hannun guda da yake cewa laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة المسبحة المسبحة يجي الله ولا ولا أنا أنا مدابل يجي لي هذه كده هذه كده مرة بدوا يجي لي نبى صلى الله عليه وسلم بكارا با أيام يجي أدوا كورن ده حنزك أقول يا الله يا كذا أكيد يا أكيد ba haka yake ba kawai wani abin da aka yi yi a lalai rufe wani ata yi wani Allah wani hannu wani guda kirin ba wurin shi bane ba eh ba suna haka haka ce ba kuma kai da shi ana wani wani ba ya ya ba suna shi ne magana wani yan tafi da mishi ai ko ai ana iya riwon magana ai wani ba kana magana kana wani magana wani suliman kaza ne wallahi bane ba tsakaninmu ne aka amma an ka zauna mutum kan iya misali liman iya misali ya samu wani kuskure ko na abu daban kana iya yin ishara kana magana kuma kudu ba balai ba iya misali liman wani kuskure zan misali wata rana taɓa na taɓa kudu ba bai yi zama da ba kuma zauna ba ko na wuce kudu sun nazarci ba sani ba a wajen kudin kudin illa hudu ba ne aka jikin ana cire wuta a cire wuta a maido a cire wuta a kan kusurin tunan to wannan abin da aka cire wuta a maido sai na manci kudin sai na huce kudin to zama ba wani wani sallah ba zai magana ba ne eh kun ba ban taba ban taba magana ba zai magana sai da je gida mai yau ina da al'adar ana bude kowane ne ko ba ne tunanin yau ina tunanin ko sai na gano zai kai na sai na gano shago da mutane shi zama ɗaya ne da kai na na gano na gano kenan aka buga mutuwa cikin ɗan uwa da tijawa sai aka ce wani ya kira na da ce ta zamla to ya ce su gaskiya dama mu wanda abin da kuke na fasar hudu mu ba wuce shi ba muna fasar hudu da mu ba amince da fasar hudu ba da ke hausa kuma za ka sabuwa yau mun ka sabuwa yau ka zo ka zama ne ba zama ne ba kai ba nace ga da wani nace ba sabuwa bace ba mantuwa ce mantuwa ce ba sabuwa bace ba mantuwa ce kurin dai eh da ga kira da kace kana da kana da wani gane ko ko kano bai su gane gane da kamata su shara ko da rika da mutum ne bai ban sanin juma amma yana farko ne Allah ta tsaya kenan wani iya yi ma jima kana ba hana ba kaga wani abin tabbi kana iya wajiban tambaya har tambaya kana iya a nan ya hudu ba kan zuwa sai da shi ma sai da hudu ya zo ya bayani ya koma sai da bayani eh shi kare ya gaba da ko shi eh shi da kuma ba zai ka da zai yi ne da ka da ka da zai yi ne ba zuwa sai zai yi zai in da zai ka kin da magana magana to wani sahabi kuma wala a takaice yanzu dai wannan ruwa ya makaranta imam muslim ya rubuta abu dawud ya rubuta sunan ya kai imam nasai ta gana wannan sahabi na kashe ko hada game da an saba sunna dan wannan ga lokaci ya tafi muna fata insha Allah Allah kai mu darasin gaba sai mu ida insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته